أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد لسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه muna cikin almatsalabu sabi'u wanda shi ne matsalabi na ƙarshe daga cikin sab'u matsali shafi na tamanin da ɗaya da malam yake bayani game da dangantakar wannan ɗariƙa da sunan ɗariƙatul muhammadiyya ko ku dalilan da ya sa ake mata laƙabi da ɗariƙa muhammadiyya ya kawo fuskoki daban-daban na dalilan da ake ambatanta da wannan suna ko wannan nisba ta al-muhammadiyya yau za mu tashi al-wajhu sali mun yi al-wajhu al-awwal da al-wajhu sali yau za mu tashi al-wajhu sali fuska ta uku na dalilan da yasa ake cewa wannan dariqa a bar dangantawa ga annabi muhammad annahu sallallahu alaihi wa sallama hakika cewa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam huwa zaminu da jami'i ma bashara bihi ahluha shine mai lamun cewa ga dukkan abin da ya yi wa ahalinta bishara da shi mina sheki ta wajen maulamu shehu tijjani radiyallahu anhu an a'azamin wasa'ili game da mafi girman tsani zuwa ga Allah min bahiril karamati nan marin jayin karamomi wa saniyil fada'il da kuma madaukakin falala kama annahu sallallahu alaihi wasallam huwa alqa'imu maqamahu kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake tsayawa a matsayin shehu tijjani ko ma'ahum tare da ahlu hadhihi tariqati lada kulli khadibin ha'ilin a wajen dukkan wani al'amari mai firgitarwa duk wani al'amari da mai firgitarwa mai tada hankali to ba shehu tijjani ba manzo Allah da kansa ne zai tsaya ya magance musu wannan al'amari shi zai tsaya a matsayin shehu tijjani har sai ya tabbatar wannan al'amari mai firgitarwa ya gushe yace ka hudurihi sallallahu alaihi wasallama mauta man mata minhu kamar halartowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin mutuwar wanda zai mutu daga cikin ahali hazihin ɗariƙa in dai ba tijjani ne na gaske to lokacin da ya zo mutuwa manzon Allah ne zai halarto wannan gurin alata ba'u da audanihim abusa nesantar guraren zaman wani yana gabashin duniya wani batijjanin yana yammaci wani batijanin yana kudanci wani yana arewanci wani yana tsakiyar duniya duk inda suke in dai mutuwa ta halatta wa ɗayansu to manzon Allah sallallahu sallama shi da kansa da ruhinsa zai halarci wajen wanda za a ɗauki ransa ka gane yayi shi yasa kamar da Maulana Shehu Ibrahim a cikin diwani yana cewa maqasatu amradin wa naz'in wa sakhratin tu'awwidunu tu'awwiduni anha huduran wa mashhada ba ma wai sai lokacin mutuwa ba shi yana cewa ya rasulullahi muqasatu amradin gogayya da jinyata jinyace duk lokacin da jinyar ajali ta kayar da ni ka gane ai muqasatu amradin wa naz'in da lokacin fitar rai wa sakaratin da lokacin magagin mutuwa tu'awwiduni ana ka musanya min da waɗannan abubuwa ka musanya mun huduran da halartowarka wa mashadan da halartowarka gurin ya zama ganinka da ɗebe kewa da nake yi da kai ya mantar da ni zafin ciwon bukatatu amradu ganinka da nake yi da mu'anasa ɗebe kewa da nake yi da kai ya mantar da ni naz'in fuskar rai din wa sakaratin da magagin mutuwan dukan su a ni ka musanya muni anha game da ita huduran halartowanka wa mashhadar saboda wannan magana da manzo Allah ya lamunce wa shehu tijani na hudurihi sallallahu alaihi wasallam mauta man mata minhum mutuwar wanda zai mutu daga cikin su ala tabaudi audani abu salisantar guraren zaman su wa tabayuni buldanihim da kuma bambance bambancen garuruwan su wa ikhtilafi alsinatihim wa alwanihim da kuma sassabawan harsunan su da launin fatar jikin su duk ba la'akari da wannan a wannan gari kake ko me yarenka ko me nisanka ko me kusancinka da garin da manzo Allah yake kwance ko wani irin launi kai fari ne ko baki ne ko ja ne in ba akwai kore ko shudi ko ya kake wannan bambancin launin in dai ka ka zo mutuwa kana batija ne ba zai hana manzo Allah ya halarci duk inda kake ba sai mala yace wajadirul liqariqin ya cancanta ga duk wata ɗariƙa imtaza ahluha da ahalinta suka bambanta suka bambanta bi hazihi almaziya da irin wannan daraja ya cancanci wannan ɗariƙa an tukhassa a keɓance ta bit tashrifi bil idafati almuhammadiyya da ɗaukaka ta da raɓawa da suna almuhammadiyya duk ɗariƙar da a cikinta akwai huduru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda mautu man mata min ahli tariqati aiko ta cancanci a raba ta a yi mata idafa da sunan al-muhammadiyya wannan fuska ta uku kenan yace al-wajhu rabiu fuska ta hudu anna li ahli hadhihi tariqati alamatan alamata shine ismu anna anna alamata haqiqa akwai wata alama li ahli hadhihi tariqati ga ma'abota wannan tariqa ya tamayyazu na biya da suke bambanta da wannan alamar an garihim gabarin wasan wato wasunsu wanda ba su ba ko da ɗan sauran ɗariƙu ne to akwai alama ta musamman wa yurafu biha ko eh ana gane su da wannan alamar cewa anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa sahibuha shine ma'abocin wannan ɗariƙa bi wajihin kasin da fuska keɓantacciya inda duk sauran ɗariƙu suna tikewa suna intisabi ne zuwa ga manzan Allah ka gane ai bil umumi ka gane ai ko bi wajihin ami to amma tijaniya tana da wata alama ta musamman da ahalinta suke bambanta da sauran bi wajihin kasin da fuska keɓantacciya wahiya ita wannan fuska keɓantacciya da suka keɓanta da ita ita ce kama ƙalahu hawari hazihi ɗariƙa ko kamar yadda ma'abocin wannan ɗariƙa wato hawari ɗin kamar sahibi ne da mataimaki kamar a sahibu wannasu kamar da kasance in ƙalal hawari yuna ya isa mana maryama hawariyawa mataimaka annabi isa ko ka ce sahabban annabi isa to mufradinsu shine hawari ka gane hawari to hawari hadhihi tariqa ma'abocin wannan tariqa al-mashhudi lahu wanda aka masa shaida fi ma'alfati asrariya cikin sanin asrarin wannan tariqa bitablizu da yin fice a cikin wannan tariqa wata haƙiƙi da kuma haƙaƙewa a cikin wannan tariqa to ya wato kamar ƙala nan kamar yadda yake inna kullu wahidin min ahliha hakika lalle dukkan wani mutum guda daga cikin ahalin wannan ɗariƙa makatubun baina ainihi bi ɗabi'in nabi sallallahu alaihi wasallama an rubuta abocinsa tsakanin idanuwansa guda biyu bi ɗabi'in nabi da wani sitam na annabi sitamci na annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka rubuta abocinsa shine muhammadun rasulullah duk wani batijani yana da wannan sitam din abocinsa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qalbihi kuma a wajen zuciyarsa mimma yali zaharahu ta inda yake bibiyar bayansa tun daga zuciyar kirji kenan tsakiya wajen zuciya an sake buga wani sasam da ya biyo har zuwa baya shi kuma aka rubuta Muhammad ibn Abdullah Muhammad dan Abdullah a goshinsa Muhammadu Rasulullah a wajen zuciyarsa zuwa bayansa kuma Muhammad ibn Abdullah wa ala ra'asi tajun min nurin kuma a kansa akwai wani kande ko crown min nurin na haske makatubun bi an rubuta a jikin wannan crown din a tariqatu tijaniya man sha'u hal haqiqatul muhammadiyya abinda yake rubuce ya zagaye wannan hula ta haske din cewa a tariqatul tijaniya tariqa ce ta tijaniya man sha'uha mafalinta al haqiqatul muhammadiyya shine haqiqa muhammadiyya in ta kalamu kalamu wannan hawari din shi ma wa faƙana alaihi cikin abin da Allah ya mana dacewa muka samu wannan min ba'adu mu'allafati daga sashin mu'allafati wallafa wallafansa wa yu'ayyiduhu ma tawatara bainal ashabi abin da yazo a jerance aka ce tawaturi abin da yake wato marwaitansa da yawa in hadisi ne aka ce mutawatiri zai zama sahabbai kusan goma sha sun rawaci wannan hadisi to ya kai haddu tawatir kenan to daga cikin sahabban shehu tijjani akwai magana da ta zo ta kai haddin tawaturi wa yu'iduhu ma tawatara ba abin da ya jerantu bainal ashabi tsakanin sahabban shehu tijjani an jama'atin daga jama'a da yawa min arbabil ahwal daga ma'abota halaye aka sai ma'abota halaye na kashafi na ma'arifa kuma ba sai tijjanawa kadai ba abin da ya zo bainal ashabi abin da aka ji a bakin sabon shehu tijjani ya zo ga jama'a da yawa min arbabil ahwali annahum cewa su kashifai da na tijjaniyan da na sauran ɗariƙu sarrahu sun bayyana ibadu ahli hadhihi tariqa ga wani shashi daga cikin ma'abota wannan tariqa ta tijjaniya bi annahum cewa su arbabul ahwal kashifan waliyai ra'au bi annabi su fa sun ga tamfin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama baina aine tsakanin idanuwansa ko agoshinsa alhali ba su san shi ba fa ba sun zauna da shi sun gane shi ba tijjani ba ne saboda su kashifai ne sun haɗu ma a gurin da ba wanda ya san kowa sai dai sai wasu amma kai ba tijjani ne ko saboda mun ga tamfin manzo Allah agoshinsa shine ma yace wa qad ra'ayna ba'd al-ashabi inji shi sai da Muhammad Rabi As-Sa'i yace shi da idansa yace mun ga shashin sahabban mu na Tijanawa idza ra'a ahadan min ahli hadhihi tariqi idan ya ga wani mutum daga cikin ma'abota wannan tariqa arrafahu zai sanar da shi ta wasu amma kai ba Tijani ne ko wa qada lahu zai yanke shakku gare shi ya annahu min ahli ya cewa wannan yana daga cikin ƴan uwan mu Tijanawa ko da sun sai da Muhammadu al-Arabi a sa'idin ba su san shi ba ba su taba ganin sa yana lazimi ko wajima ko zikirin juma'a ko a halin tafiya ko a daji ko a ina in suka gamu da mutum shi wannan ba'dul ashabi zai ce wannan dan uwan mu ne ba tijani wallam yakun ra'ahu qabla zalika kuma bai taba ganin sa ba kafin wannan haduwa bai san shi ba ma amma in ya gashi zai tabbatar musu wannan dan uwa ne ba tijani saboda shi kashigi ne yana ganin wannan sitamfi da ake bugawa a goshin dukkan wani batijani na Muhammadu Rasulullah. Wala ya budu wannan abun baya ne santa baya zama bakon abu ko abin da ba zai yiwu ba an ya kuna kushifa da wulgida ya kasance wancan sahibi rasu an yaye masa hijabi an ba da asirarul gaibati ga shashin asiran gaibi ka gane ai to na yi ƙasa kenan ba an haza ɗabi ko wala ya kudu an ya kuna ku shifa da hurgi ɗa'u ba zai zama baƙo abu ba ya zama to an yaye masa hijabi shine alkiɗa rufi eh kamar faifai ne a saman kula shine alkiɗa idan aka rufe kula da faifai ai ba za ka ga me a cikin ta amma aka yaye faifan ai za ka ga me aka zuba a kula ko to kinaya ce ta hijabi da kashafi da wato baya nisanta baya zama bakon abu ya kasance an yaye masa wannan hijabi an haza ɗabi'i ga wannan sitamfi al'azhar mafi haske wa sirri al'abhar da sirri mafi rinjaye wa ma'alumin sanannen abu ne a wajen arifai an na misila haza misalin irin wannan kashafi inna ma yarahu man kashafa Allahu lahu an ba'd asrarihil gaibiyya eh wanda Allah ya yi masa shashin asiransa na gaibi yarahu yana ganin misalin irin wannan sitamfi wa ayyadahu bi anwaril wahabiyya wanda Allah ya karfafe shi da haskake haskake na baiwa sai ya ga irin wannan santi a goshin batijani ko da kuma shi din ba batijani ba ne ko da ɗan wata ɗariƙa ne ko da ma shi haka yake Allah ya ba shi wilaya da kashafi to ba zai ga wannan su tanfi a goshin batijani ko da shi ba yi da shi alama dalafi lil afkari saboda haka babu fage cikin wannan zance lil afkari ga tunani kar ka ce to yari ban taba gani ba kullum ina ganin batijani ban taba ganin inda aka buga masa sam a goshi ba kuna maganganun ku irin naku to maganar ba magana ce ta tunani ba in domin la na faƙa liba'atul aƙali babu ciyarwa ga haja ta hankali sai hazar bilmari a cikin irin wannan magana da take kunshi a zuciyar arifai babu na faƙo kamar annabaƙatu ciyarwa ka gane ai to babu samun kasuwa liba'atul aƙali ga haja ta hankali in dai hankali ne ya kasa haja yake neman kasuwa to a irin wannan fagen ba yi da masaya saboda magana ce ta kashe bi wanda Allah ya yi wa gaibi zai gani amma duk iliminka ka gane ai duk tunaninka duk hankalinka in ba kashi ba ne kai ba za ka ga irin wannan al'amari ba wa huwa wannan al'amari na ganin wannan su tafi a gushin batijja ne min ha'izir karama ta yana daga abubuwan da suke taro karamomi aliyatiyya ta haƙun lahu biya man sha'a min ibadi hilmuminin al'akhiyar wanda Allah yake baiwa da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa muminai al'akhiyar zaɓaɓɓu wa yaktasu biya man arada min auriya'in mukarramin al'abrari Allah yana keɓance ta ga wanda ya so daga cikin waliyansa al-mukarramina ko al-mukramina da yana daukuwa ababan karramawa al-abrari wanda yake kubutattun bayi sai dai muridi abin da ake nema a wajenka da idan ka bai kai ya gani ba to fa sallim ka miƙa wuya ga wanda suka gani taslam zaka kubuta fa sallim taslam ka sallama sai ka kubuta shine ya kawo wani baiti yana cewa me وكن صادقا في حبهم ومصدقا بأوانهم وهذر مخالفة الشمس وكن صادقا كي كلمان توني غسكيا غسكيا نية غسكيا زوجي أزوجير كي زما كي مريد نه صادقي في حبهم cikin sansu su ahlul lahi da waliyai da kashifai din ka zama mai gaskiya cikin soyayyarsu wa musaddiqan bi ahwalihim kuma ka zama mai gaskantawa ga halayen duk abin da suka faɗa suka ce sun gani ko ya faru ko zai faru ka yi tasdiki kar ka yi inkari wa hazar ka kiyaye wato ka kiyaye mukhalafata shamsu saba wa rana ka gane ai me yake nufi da saba wa rana rana ta hudo ka ce ba ta hudo ba saboda tsabar inkari da hasken rana ka ce ai yanzu babu haske ko kwasdare ne ko kuma mukhalafatan shamsi shine kana tafiya rana ta hudo dole zaka yi inuwa ai ko to yanda ka san inuwar ka ba za ta saba maka ba duk inda ka bi za ta bi ka to kar ka saba wa rana tunda baka saka saba mata yawa duk inda kai inuwar ka da rana ta haska tana tare da kai ba za ka yi saba wa da wato ka kiyaye saba wa rana abin da yake nufi ka kiyaye saba musu in kaje muka faɗi bakon abu wanda ya wuce ilimin ka ya wuce tunanin ka ya wuce hankalinka to fa sallim taslam ka miƙa wuya sai ka kubuta to alhamdulillah sai alwajhul khamis yau mun yi asalisu da arrabi'u ba arrabi'u ne yake nan